أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله يو منا لتني sha takwas sha uku ga watan shawwal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da ashirin da biyu ga watan afrilu na shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a ci gaba da karatun mu na wannan littafi mai albarka wato littafin iziya za mu tashi shafi na tamanin da shida al'ashiratu bismillahir rahmanir rahim malam ya ci gaba da cewa al'ashiratu wato na goma daga cikin farallai na sallah kenan taslimatu tahlili shine sallamar warwarewa sallamar fita daga cikin sallah yin sallama ta fita daga sallah farali ne a cikin sallah wa hiya assalamu alaikum shine mutum yace assalamu alaikum wala yujzi'u ghayruha wani wannan kalmar bai wadatar ba mutum ba zai zo ya gama sallah ba shi kenan sai ce katamat ko ya ce tamat zubara ba zai haka ba e ko ma da zai zo ya gama sallah sai ya ce salamu alaikum abi gama abin da ake bukata assalamu alaikum yawwa ya faɗi haka shine ce wala yajizu ghairuha wata kalmar wadda ba wannan ba da ke nuna sallah ta ƙare bata wadatar ba wannan din da yake bukata walaysa ala al-imam wal fazz ghayruha sannan babu akan mamu ala al-imam akan liman wal fazz da mai sallah shi kadai ghayruha wani wannan ba wata kalma da za a amfani da liman ko mai bin liman ko mai sallah shi kadai zai amfani da ita banda wannan wajen fita daga sallah walaisa alal imami wal fazzi babu akan liman da mai sallah shi kadai gairu hawanin wannan kalma din wa ammal ma'mumu amma shi mamu fa yusallimuha an yaminihi zai yi sallaman nan a bangaren daman sa yace assalamu alaikum farko kenan summa yusallimu qubalata wajhihi sannan yayi sallama gaban goshinsa gaban fuskar sa ya kasudu da har radda alal imami zai yi nufin yin raddi ga liman na sallamar da liman yi masa so da shi liman idan ya yi sallama sallama ta farko da zai yi shi liman kenan zai yi ta ne a ɓangaren dama sai ya sallama ta biyu kuma a gaban shi gaban fuskar shi ya gama to wannan ɓangaren dama da ya yi sallama ya nuho sallama ne ga jama'an da ya yi masalla ya yi masu sallama to saboda haka shi mai bin liman idan izo wajen sallah mamu kenan idan zai yi sallama shi kuma zai fara yin sallama a ɓangaren damansa ya mayar da sallama ga dama ko akwai wani mutum a ɓangaren wanda suka yi sallah tare ko babu wani a ɓangaren wanda suka yi sallah tare zai yi sallama ga mala'iku a nan ɓangaren sannan sai ya sallama a gaban shi zai yi nufin mayar da sallama ga liman da ya ce mashi assalamu alaikum sannan idan akwai wani a bangaren yana hagu zai mai da sallama a bangaren idan kuma babu wani a bangaren sa na hagu to ba zai sallama a wajen ba shi kenan kawai an gane ko shine mana a ثم يسلم قبالة وجهه sannan ya sallama a gaban goshinsa ya kasu da bihal radda alal imam zai yi nufin yin mayar da sallama ga liman da ita wannan sallama din sun mai yusallimu ala ya sarihi to daga nan sai ya sallama a bangaren sa na hagu amma ita sallama bangaren hagu in kana alaihi ahadun idan ya kasance a bangaren hagun akwai wani mutum da ya da kai suka yi sallah tare ya kasu da bihal radda alaihi zai yi nufin yin raddi gare shi na wannan sallama din amma idan babu kowa bangaren hagu ba za ka yi sallama ba kuma shi na sha faɗa yin sallaman nan ba wai ana ne kuma ya kawo go ka jiyo ka kowa ya kuka sallar da shi ba amma na bayan ka he ka a ba ka ake ne kawai kaɗan za ka juya kaɗan za ka juya kuma ba kai ne zaka juya ka waiga ba ba waigawa ake ba fuska ka kai abinda ake bukata karancin abinda ake bukata goshinka yana gabas to in ka juya bangaren dama za ka yi sallama kumatinka na bangaren hagu ya dawo inda goshinka yake haka ake bukata ga goshinka nan saitin gabas to in kai haka kaga yanzu kuncinka ya zama shi ke gabas ɗin shi yanzu fuskar ka ta koma ta kalli kudu to kawai haka ake ne amma ba haka ga ba ba a ce wai kuma ba so aka ka wai ga baya ba ka juya kamar da a ba haka ake nihi ba eh ba haka ake nihi ba yawwa wal afdalu amma abin da yafi fi ta salimatar raddi a wajen sallama ta raddi ta maidawa an ya kuna an ta kuna bi lafzi taslimatar tahalili ita ma ta kasance da lafazin sallama warwarewa sallama fita daga sallah kamar yadda da zaka fita daga sallah ka ce assalamu alaikum to shi ma in zaka mai da sallama ga liman ko kuma ga wanda yake a bangaren hagun ita ma abin da ake bukata ka ce assalamu alaikum din shi kuma hadisi ya zo da lafazin fita daga sallah da assalamu alaikum wani hadisi kuma ya zo da lafazin assalamu alaikum wa rahmatullah to haka wanda ya zo sallamewa ya ce assalamu alaikum ya dace da hadisin bukhari ya sallar ya tayi ba wani matsala a ciki wanda ma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ma yayi wala yusradu an yanwiya bi salamihi huruj min as-salati ba sharadi bane mutum yayi nufi da wannan sallamar tasa fita daga sallah ba wai sai ka kudirce ba kamar mutum ya ce a cikin zuciyarsa na waitul khuruj min as-salati assalamu alaikum ba haka ake nihi wai ba za ka ce nayi nihin fita daga sallah sala a'a kawai dai sallamar ita ce fita daga sallah ita ce ticket ita ce wato alama da ke nuna sallah ta tiki saboda haka in an sallame daga sallah to magana ta kare eh ala ahadul qawlaini a bisa ɗayan zantuka biyu almashahurai ne waɗanda suke mabayyana kaga kenan ɗayan zancen ya ce ba sai ka yi nihin fita daga sallah a wajen yin sallama ba wani zancen kuma ya ce a'a za ka ƙudure a ranka wannan sallama ita ce nihin fita daga sallah wallahu ala wa muqabiluhu zance da yake mai fuskantar wannan labudda min zalika ba makawa daga haka wato zancen da ke fuskantar cewa ba wajibi ba ne ba sai ka ƙudurce a zuciyarka niyyar fita daga sallah wajen yin sallama shine sai ce to zancen da ke fuskantar wannan ba makawa daga haka ɗan akwai zancen da ya zo yana fuskantar wancan zancen cewa ba makawa in za ka yi sallama daga sallah sai ka ƙudure niyyar fita daga sallah sai ka yi sallama wa alaihi ya qasidul imam wa alaihi wajibi ne a gare shi ya qasidul imamu bi salamihi khuruj min salati liman zai yi nufin fita daga sallah da wannan sallama tasa zai yi nufin fita daga sallah wassalamu alal mala'ikati da yin sallama ga mala'iku wal muqtidina bihi da kuma yin sallama ga waɗanda suka yi koyi da shi shi liman da wa yaqsidul fazu assalama alal mala'ikati sannan mai sallah shi kadai zai nufi yin sallama ga mala'iku idan yi wannan sallamar tashi a bangaren dama kenan mai sallah shi kadai kenan wai qasidul fazl mai sallah shi kadai zai yi nufin salamu alal mala'ikati yin sallama ga mala'iku alhadiyata asharata na goma sha ɗaya al-i'tidalu daidaito daidaito wajibi ne a cikin sallah farali ne daga cikin farallan sallah ya zama an samu daidaito fil fasli bainal arkani a cikin rabewa tsakanin rukunai ruku'u daban ɗaukakowa daga ruku'u daban, sujada daban, ɗaukakowa daga sujada daban, to ya za a yi a rarrabe su shi ne a samu daidaito. Da aka yi ruku'u aka natsa ruku'un, to yanzu an ɗago he an miƙe tsaye kyan, sannan sai a sunkuya kuma a sahi sujada, to wannan shi ne daidaito kenan. Ya zama kowace gaba tsakaninta da ‘yan uwarta an rarrabe ba a riƙa har mutsawa ba, kada ya zama mutum ya yi ƙoton kuci mai ake jami'a ne, ya ga kaf, kaf, kaf, kaf wani malami ya ce kamar na tsira mutum allura to ba to shine ba a so wannan babu daidaito a cikin sallah ba sai ba a abin da ake bukata in kai sujjada ga ka a sujjada ka nusu to in ka dauka ko ka zanna ta sosai ta tabbata ka zanna sannan sai ka koma kuma ka ƙara yin sujjada dole ne wannan ɗaukakowa daga sujjadan falali ne idan ya zama da kai sujjada ko ruku'u baka mi baka dawo ka daidaita ba sai ka sunkuya ka koma sallah ta ɓaci saboda ba a samu rarrabewa tsakaninsu ba الثانية عشرة نقوم شابيو addumani na tu natsuwa a samu natsuwa fi arkanin sallata a cikin rukunnan sallah ya zama sallar an bayar da ita a natse da kai ruku'u kai ruku'un nan cikin natsuwa da ka ɗaukako daga ruku'u ka ɗaukako a cikin natsuwa haka ka tayi sujada duk ɓangarorin sallah ya zama ka bayar da su da natsuwa ga baki ɗayansu qiyamiha a halin tsayuwa ne a sallan wa ruku'iha da ruku'unta wa sujudiha da sujadanta wa rabu minha da ɗaukakowa daga sujada ɗin wa bayna sajadataini da kuma ɗaukakowa daga ruku'u kenan wa rabu minha da ɗaukakowa daga ruku'u kaga ai ya ce war ruku'u ya ce war ruku'u da ruku'u was sujudu shine amma gurin ya ki ya bace mani wa ruku'iha da ruku'unta wa sujudiha da sujadanta wa rab'u minha da ɗaukakowa daga ruku'u wa baina sajataini da kuma tsakanin sajadin nan guda biyu shi ma mutum ya rarrabe tsakanin su kada ya harmu aya hadi wal farqu bainaha da rabawa tsakanin wa'innan sujadu guda biyu wal farqu bambanci bainaha da ke tsakanin ita natsuwa wal shine wa bainal i'tidal da kuma tsakanin daidaito wato nan kamar da dama mun karanta wannan karatun ko bambanci da ke tsakanin dumani na da i'tidali shine zai ƙara mana bayani yace annal i'tidala cewa shi daidaito fil qiyama a halin tsayuwa masalan bisa ga misali intisabul qamati kafuwar kama ya zama diddigen mutum da tsayuwar shi ta ya tsaya kyau shine ya daidaita in ka zanna ka zanna a daidaita kada ka buskuce ko ka waskace ko idan baka tabbata a cikin zaman ba a'a shine irin ruku'un da zaka ga wasu na yi zaka da yawan mutane sai ga ruku'un da ake ba mu yi ba mu kasantawa yadda ya kamata sai ga mutum lahiyayye ba tsoho ba komai ba yayi wani ruku'u kamar za a ɗora ma dabba kaya ba ta so ai bai kamata ba haka yi ruku'u bayan ka yayi flat ya kwanta sosai ta yadda zai zama cewa bayan ka yayi lebur ka haɗinka ba su ɗaga ba kamar da gabo da za ta zubar da yashi a'a ya yi plus ya kwanta shine itidali a nan gurin sai ce wa dumani na ita kuma dumani na istiqrarul a'da'i shine tabbatar gabbai kaga kenan daidaito shine a samu cikakken rabewa tsakanin rukunnan sallah an yi ruku'u to da aka zo dauka kowa daga ruku'u yadda aka miƙe tsaye kyam to kaga an samu daidaito kenan to sai a tayi ruku sujada kuma in an je sujada an ayi sujada ta tabbata a sujada sannan sai a dauka ko daga sujada din kada ya zama da aka dauka ko daga sujada ko zama ba a yi ba sai kuma aka koma to wannan ba a saka ka'ida ba ba a samu daidaito ba shi kuma natsuwa shi ne ya zama ga ɗanka a natsa suke kake gudanar da sha'anin sallah an gane asalisata asharata na goma sha sha uku tartibu tartibul ada'i wato jeranta bayar da sallah ɗin, wa huwa shi ne an ya kuna ihramu ƙabalar ƙira'ati, shi ne ya zama harama da sallah ya zo ƙabalar ƙira'ati kafin a fara ƙira'a, da ka zo za ka yi sallah sai da kai kabbar harama sannan ka fara ƙira'a. Kada ya zama sai da ka fara ƙira'a ƙira'a ta yi nisa kuma sannan ya kai kabbar ta aika an har mutsan aka yi haka. An gane? Eh. wal qira'atu ita kuma qira'a qabala ruku'i ta zo kafin ruku'u ya zama sai da aka karanta Fatiha aka karanta sura sannan aka yi ruku'u wal ruku'u shi kuma ruku'u qabala sujud kafin sujada ya zama sai da aka yi ruku'u aka daukako sannan aka tafi sujada was sujud ita kuma sujada qabala salamu ayi ta kafin sallama ya zama sai bayan an yi sujada an gama an yi zaman tahiyya sannan aka yi sallama shine abin da ake nihi a nan gurin الرابعة عشرة الرابعة عشرة نقوم شاهد الموالاة جيران تاوى فيجب إيقاء أجزاء الصلاة يا وجب أي وترد بانغلور صلى وأركانها دركننتا يلي بعضها بعضا يزم بانغري ينابم بانغري من غير تفريق باتار غرر بيوابا kada ka gama wani bangare na sallah sai ka dan jira kuma ka rabe da wani abu kafin ka shiga wani bangare misali mutumin da ya yi sujjada, ai kaga abin da ake bukata bayan an yi sujjada shine a ɗaukako daga sujjada. To da aka ɗaukako daga sujjada sai mutum kuma ya ƙi komawa ya ƙara sujada ɗin sai ya tsaya to me yake jira ya tsaya ya shiru yana ɗan wasu abubuwan to duk wani abu da mutum ya sa tsakanin sujada ɗin nan da kuma ɗaukakowa daga sujada ya zama an samu rabewa da ya tsawo wanda ba cikin ɓangaren sallah yake ba ba cikin aikin sallah ba to shi kenan kuma sallah ta baci saboda mai ba a samu muwalati ba a samu jerantawa ba a fasulun rabewa wasu nan salatu sunnonin sallah samaniyata ashara guda goma sha takwas ne al'ula na farko qira'atul qira'atu suratin karatun sura bayan fatiha aw ma yaqumu maqamaha ko abin da yake tsayawa matsayin karatun sura shine faqar umma ta yasra min alqur'ani din nan ba'da al-fatiha ta bayan fatiha fi subhi a wajen sallan asbahi wal jumu'ati da wajen sallan juma'a wal ulayaini da raka'o'i biyun farko min gairi hima na wasu sallolin wa'inda ba wa'innan ba min fara'idul a'yan daga cikin salloli na farali na ainihi sallolin nan guda biyar an gane ku karatun sura bayan fatiha ko kuma karanta madadin sura ɗin na wani yanki na alƙur'ani bayan an karanta fatiha a sallar asbahi gaba ɗayanta tunda ita duk sallolinta suna da fatiha da sura da sallar juma'a gaba ɗayanta tunda ita jin raka'o'inta suna da fataha da sura da raka'o'i biyun farko na duk wata sallah wadda ba magari ba isha ba asbahi ba ba kuma juma'a ba saboda azhar da la'asar da magariba da isha'i dukkan su a raka'o'i biyun farko ana karanta fataha da sura shine yace to wal ulayn da raka'o'i biyun farko min gairihi ma na wasu sallolin waɗanda ba wannan ba min fara'idul a'yan daga cikin farallai na ainihi asaniyatu na biyu alƙiyamu lizalika tsayuwa domin karanta sura ɗin shi ma sunna ne. Asalisatu na uku aljaharu bayyanawa fil ne a raka'o'i biyun farko min magaribi na magariba wal isha'i da raka'o'i biyun farkon isha'i wa jumlatu subhi daga baki ɗayan sallar asubahi wa shaf'i da shafa'i wal watri da wutri wal jum'ati da sallan juma'a wal idaini da sallan idi biyu wa nawafilul layla da dukkan nafilfilan dare wal istisqa'i da sallar roƙon ruwa duka wa'annan anan gurin ana bayyana karatu kaga nan gurin yayi malamin nan yayi kokari mana dan ya sauƙaƙe mana kaga kawai tun daga yace bayyana karatu sai yace a rakawoyi biyun farko na magariba da rakawoyi biyun farkon isha'i da dukkan sallar asaba da shafa'i da wutari duk bayyana karatu ake anan gurin da sallar juma'a gaba ɗaya da sallolin idi guda biyu da nafilfilin dare da sallar roƙon ruwa dan nan gurin bayyana karatu ake yi الرابعه na hudu al-israru asirtawa fi ma adazalaka a cikin duk abin da ya wuni ci wannan duk bangaren sallar da baka ji an ambata ba anan to in ka je wajen yi kawai ka boye karatu irin su ne irin su rakawoyi biyun karshen isha'i irin su raka'a ɗayan karshen magariba irin su sallolin nafilfili na rana an gane da sauransu ne da azahar da la'asar gabaki daya yawwa sai ce wa sirru shi abinda ake ce ma sirri asirtawa ma la yusma'u bi uzunin shine abinda ba za a ji ba da kunni amma ya zama kai da kake karanta abin kana jin abin da kake ka san abin da kake karanta kada abu a ce da sirrantawa a wajen karatu mutum ya zo ya kabbara sallah he gum gum shikenan dip dip kenan ai ba labari ai baka ce komai ba ai yanzu ba wai sirri kai ba a gum kai a'a shi sirri fa an yi magana baka ji ba in ka ce na dan uwanka bai mu je mu sirri an aka zo ba shiru ake da kuma ayi ba kamar tsofaffin talle talle ai magana ake yi ko a hede ayi maganan nan a hankali a sarrance to saboda haka in an ce ayi sirri a sallah za ka karanta hamma ya zama wanda in ya zo ya kasa kunnen shi a bakin ka sai ji abin da kake wani to wannan shi ake a wajen lazumin sahi da yamma da dukkanin azkarai da kake yi a sirri kada ka zo kawai shikenan a zo wajen abu kuma sai kai zom kawai kare bakin ka bam baka cewa komai to to ta mutum zai zo ai nan kai bam kenan ai dole hele da ya motsa harshe ya motsa sannan aka yi abin nan amma yanzu wancan kuma kila zikirin zuci kake to shi dai abubuwan da Allah ya ce a yi a ce kuma kai da ai an san da zuci aka ce malam magana za ka yi bayani za ka yi faɗa za ka yi ba shi za ka yi ba Suna haka a wajen sallar la'asar gaba ɗayanta da sallar azahar gaba ɗayanta da zakawo'i biyun ƙarshen isha'i da raka'a ɗayan ƙarshen magariba da sallolin na fulfulin rana da lazumin faye da lazumin yamma da duk wani zikiri da kake yi na sirri kuma da karatun alƙur'ani da baka ɗaga murya ba to ma harshen ka ya motsa leɓen ka ya motsa kana karanta ta yadda kai ko ma irin sirrin tsohuwa kai yayi in kai irin sirri ka san tsohuwa in tana sirri sai ka ji abin ko ga nan ana ji amma wai kuma dai sirri ne to shine a'al na sirri kenan ya kawo ya kawo shi a mukutasar idan mutum ya zo da nihin sirran yana sirranta amma ya zama wasu 'yan kalmomi ma ana ɗan jijji ba ko alhamdulillah iyaka sirat wal a'udhu kaɗan wasu suna ɗan satar fita ba komi ya yi alheri akan mutum ya zo ya gom kuma ya ce a karatu yake bai karatu ba ban gane me kake nufi ba in an kai a rika a can baya arrabiatu al-israr fi ma ada zalika ko shine ce ce wa sirru sirri ma la yasma'u bi uzunin shine abinda ba za a jaba da kunne wanda ke inda kake ba zai ji maganar da kake ba amma fa ka kai magana da zai kasa kunne a bakinka da ya ji kana magana kai kuma da bai ji ba ma kai ka ji abin da kake ka san abin da kake karantawa wal jari shi kuma bayyana wa riddu kishi haka ne shine ka faɗa aji an gane ko yawwa shine ka faɗa aji yawwa me kake magana kamar sallar irin asuba haka ko isha'i to za ka ji wasu masu irin abin nan suna bin lima amma su ma suna jin nasu karatu wannan ba bayyana karatu a to ai wannan wata matsala ce kuma daban ai ba inda aka ce idan liman na karatu kai ma ka rika karatu ko mu dai a malikiya fa iza qala wala dalin fa qulu amin ba shikenan ba idan yace wala dalin ku ce amin ko amma ka ga ba a ce wai liman kuma na tasa tashi karatu ba kai kuma baka saurare shi ba kai ma kana naka to ya haka a malikiya ba a haka ko yau wasu da haka wannan wani abu ne kuma daban ba a ce wanda ba ma a ce bai zo ba so sai kamar masu wajen wani da ana zuba amma shi baya motsa wajen ma amma ko da kun kun kamar da